بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wadda shi ne goma sha biyar ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa garin madina wadda shi ya zo daidai da goma sha hudu ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya mun haɗu domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka mai suna muqaddimatul akhdari wanda aka fi saninsa da ahalari wanda wannan darasin namu na yanzu shine darasi na 31 a cikin jerin darussa da muke a cikin littafi mai albarka muna addu'a mawallafin littafin Allah shi kansa da gafara ya rahamshe shi ya sanya makoncinsa ya kai masa ladan karatukan da ake amfana daga littafinsa mu kuma Allah ta'ala ya ba mu iko amfana da littafin yadda ya dace ya ba mu ikon karanta daidai da aikata daidai da kuma samun tsira ranar gobe kiyama idan za a iya tunawa karatun da ya gabata a baya muna nan dai a cikin fasalin nan ne da ya masa suna da fasalin fi fara'idis sala fasalin da ke magana akan farillan sallah wanda karkashinsa bayan ya gama magana akan fara'id din sai biyan ta baya da wato sunan sunanus sala bayan ya gama magana akan sunnonin sallan kuma ya biyanta baya da fadailus sala ma'ana mustahabban sallah wanda karatunmu ne wanda ya kasance akan maganan makruhatus salati ne wato abubuwa da suke na makaruhi a cikin sallah karatun yana shafi na 37 ga wanda suke da littafin annunsu shafi na 37 malamin yace su'al tambaya ma hiya al-ashya'u allati tukrahu fi as-salah wasu abubuwa ne wadda suke abun ki akai ake kyamatan su ba a so mai sallah ya aikata su jawab amsa yace wa yukrahu liltifatu fi as-salati makaruhi ne abun ki ne ga mai sallah ya rika juye-juye da waige-waige a sallansa waiwaye wannan makaruhi ne wa taghmidul ainai sannan kuma da wato rinsa idanuwa guda biyu mutum ya rika rufe idansa ana sallah sawa'un a lokacin da ake karatu ne ana tsaye ko a lokacin ruku'u ko a lokacin sujada wal basmalatu wat ta'awudhu fil fariida da kuma bayyana bismillah da mutum zai yi a karatu da kuma ta'awudhi fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a sallan farilla wannan shi ma makaruhi ne amma ba haramun ba wa ya juza ne fin nafil amma kuma ya halatta a bayyana karatun bismillah ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim in a sallan nafila ne wa luqufu ala rijlin wahida na daga cikin makaruhai shine tsayuwa da kafa guda daya mutun ya dangala kafa daya ya tsaya da kafa daya sawabun kafan dama ne ya ajiye ta yake tsaye akan ta ya dangala kafan hagu ko kuma a kafan hagu ne take tsaye din sai dangala kafan dama don haka dai mutum ya salla da dangalallen kafa guda daya alhali duk kafafuwansa suna nan wannan makaruhi ne yace illa an ya tsola qiyamuhu sai in ya zama tsayuwan yana da tsawo ne sosai mutum ya ɗebo suratul baqara ya gama ta ya shiga ali imran ko yana bin sallan tahajjud da ake tsawaita karatu ga kafafuwan sun gaji sun yi tsami to irin wannan babu laifi saboda ya dan sa'i dan shashe gajiyan sai ya dan dangala kafa daya zuwa wani lokaci kuma ya mayar amma in ya kasance ba wani tsawaita tsayuwa aka yi ba kuma ba wanda lura ne da shi haka aka din ba to wannan lalle makaruhi ne ba haka aka so ba waqtiranu rijlaihi ina daga cikin makaruhan sallah shine mutum ya hada kafafuwansa guda biyu a manna haka da juna ya zama babu wani gab tsakanin kafan dama da kafan hagu ya manna su wannan shi ma makruhi ne wajalu dirhamin aw ghairihi fi famihi da ko mutum ya jefa dirhami dirhami yana da yadda kaman ka ce coin na naira ko na silai biyar wannan dai kudin karfe da da ake amfani da shi wanda kananan yara ne shekara goma ya kasa zai wahala su san irinsa to kamar shi mutum ya duka sawa a bakinsa a matsayin wasa ya jefa shi a bakinsa alhali kuma yana sallah wannan makaruhi ne saboda zai hana shi faɗan abubuwan da ya kamata a faɗa daidai dole wasu abubuwan kawai zai rika yi ne ba yadda ya kamata su rika fita ba ko ba wanda dalili ya sa ya sa wannan abun a baki ba kawai dai wato wasa da sallah ne wa kadhalika kullu ma yushawwishuhu fi jaybihi haka nan duk wani abun da zai kawo maka wato hayaniya a rika jin tashin sauti ya rika yin ƙara sawawun a cikin aljihunka ka sa wannan abun au kummihi ko mutum ya sa a ainihin wato nan wato wuyan hannunsa shine ake ce masa kum au ala zahrihi ko abun a gadan bayan mutum yake alhali yana sallah to duka wannan makaruhi ne mutum ya sa wani abun da zai rika wato haifar da wani ƙara a jikinsa yana sallah saboda wannan zai janye hankalinsa shi mai sallah sannan kuma zai wato karkato da hankalin wanda suke sallah a tare da shi dole hankali zai je gare shi aw ala zahrihi wa tafakkuru fi umur fi umuri dunya da daga cikin makruhai a sallah shine mutun ya tsawaita tunani a cikin lamarin duniya ka ta tunanin yanayin rayuwa ko wasu abubuwa ne da kake planning ko na ko na abin da ya riga ya faru ya zama kana sallah kuma kana tuna wannan abun kana dawo da shi a kwakwalwarka kana memories kana tuna shi to wannan shi ma makaruhi ne a sallah sai abin da ba za a rasa ba ta yadda idan tunanin ya tafi kai kokarin dawo da shi tunda shaidan yana nan da yana wasa da zukatanmu wa kullu ma yashghaluhu anil khushu'i fi salah ba iya wannan ba malam sai dunkule a karshe ce kai duk wani abin da zai shagaltar da mai sallah gaburan sallansa ya zare masa khushu'i ko ya rasar masa da khushu'i wannan abin sunansa makruhi dole a kaurace masa in dai ana son sallan a samu maki 100 bisa 100 domin kun san galibin wanda suke sallah bai taɓa yiwa ya zama ladansu iri ɗaya ne daidai wa daida a sallah da za a haɗu a cika masallaci a yi shi to akan iya samun wani ya iya samun ɗarin wani casa'in zai samu cikin ɗari wani tamanin kai wani ma goma zai tashi da shi wani kan ma zero ne saboda mai wataƙila ma ko cikakken tsarki baya da shi ya zo sallan to kun ga wannan baya da za a ce ma sallan ta karɓu kenan ya tashi zero don haka jama'a lallai duk abin da zai kawar da kushu'in mutum a sallah wajibi ne a ƙaurace masa in dai ana son samun cikakken lada to bisa al'ada kamar da muka saba bayan mun karanta matanin za mu ɗan jiyo da sharhi kaɗan domin daɗa bayyanar da abin a fili a daɗa gane shi da kyau to jama'a idan aka ce makaruhi a ƙa'idan larabci shine diddul mahabub mana kishiyan abinda ake so almakruh abinda zuciya yake ki abinda zuciya baya so shi ko almahabub abinda zuciya yake bukatan sa yake son sa to shine ake ce masa almahabub a wa huwa kullu ma tarkuhu aula min fi'lihi idan aka ce wannan abun makaruhi ne shine abun da zai zama barin yin sa shi yafi alheri akan ka yi shi barin yin shi yafi alheri sama da yin sa tare da cewa yin ba laifi bane kai tsaye amma kuma da baka yi ba da yafi zama daidai da shine kafi kukuta da shi zai kasance ba ka bin bashi ba abinka to wannan shine ma'anar makaruhi a lugar larabci don haka makaruhi ya shafi duk wani abun ki wani abun da mutum baya son sa a rai amma a lugan yaren shari'a a yaren shari'a idan aka ce almakruhu yana daga cikin ƴan uwan waɗannan ababe guda biyar da malaman usul fiqi suka ajiye waɗanda su ne alwujubu ko alwajib na biyunsa almandub na uku shine jaiz na hudu shine al-makruh sai kuma na ƙarshe haram waɗannan duk wani abu da ka sani na rayuwa baya fita ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar din ko dai abun ya zama dole ne kai shi in baka yi shi ba kai laifi ana bin ka bashi ko dai abun ya kasance mustahabbi ne mandubi ana so ka yi amma ko baka yi ba dai ba laifi amma an kai akwai lada sannan ko ya zama wato halal ne kawai ja'izi ne ta yadda in ka yin wato ba za ka samu ladan yin ba in baka yi ba kuma ba za a kama ka da laifin baka yi ba sannan kuma na hudu shine makaruhi ma'ana abin ki wadda shi idan ka aikata shi ba za a ce ga zunubin ka guda kaza ba amma kuma ba a so a ce haka kai ba da ba kai ba da yafi sai kuma na karshe haramun wadda shine abin da ka aikata shi za a kama ka da laifi a kayansa ka cancanci Allah ya maka hukuba a ran lahira in ya ga dama ya yafe maka amma lallai ka cancanta da hukuba in dai ka aikata haramun a yayin da mutum in ya kauracewa haramun da ya zama da lada ne na musamman sakamakon kauracewa san akwai lada to da kenan idan aka gane shi wannan makaruhi da muke magana a kansa a takaice sai mu ce huwa ma yusabu ma yusabu almaru ala tarkihi wa la yuaqabu ala fi'lihi shi da duk wani abin da mutum zai samu lada idan ya aikata abun wato dai samu lada idan ya bar abun ma'azratan zai samu lada idan ya bar abin ba ya aikata ba in ya bar yin bai aikata ba to zai samu lada sakamakon rashin yin wala yuqabu ala fi'lihi amma kuma in yayi ba za a ce za a bashi zunubi ba ba za a kama shi da ukuba na yayi makaruhi ba an fahimci ma'anar makaruhi fa in kana ila al-harami aqrab idan har ya kasance makaruhin da mutun ya aikata ya fi kusa da abin da ya shafi haramun takunu karahatuhu tahrimiyya to sai zama wannan karhancin na haramun ne da haka idan ya zama wannan laifin gashi nan dai makaruhi ne bai kai matakin haramun ba amma sai aka ce karkayi makaruhi ne in ya fi kusa da haram to ya zama wannan karhanci ne wanda yake na haramun wanda mafi kyau ka kaurace masa domin matsansa zai iya kai kai sadar da kai zuwa ga wanda yake haramun din wa in kana ila al-hilli aqrab idan kuma ya kasance yafi kusa da halal abun yakunu tanzihiyan to sai ya kasance rashin yin da ba a so kai din sai ya zama a matsayin ana so a da tsarkake ka ne ba wai dan abun yana kusa da haramun ba a dai takeice malamai sun raba abun kashi biyu akwai karahatu tanzihin akwai karahatu tahrimin idan aka ce abu karatu tahrim shine wanda an karhanta ba a so kuma hukuncin haramun ne ga abun idan kuma aka ce karatu tanzihin shine an karhanta ba a so ba amma dai kawai na mutum ya tsarke kansa ne ya zama bai yi wannan abun ba ya tsira da shi ta yadda dai ko da in yayin ba za a bashi laifi ba amma rashin yin kuma ya samu ladan rashin yi to bayan dan wannan shimfiɗa game da me ake nufi da makaruhi mun dai ji cewa makaruhi shine duk wani abun da mutum in ya aikata a sallah ba iya sallah ba a dukkan sauran ibadu amma da ke muna magana akan sallah ne in ya aikata shi dai zama dai ba zai samu zunubi na ya aikata abun ba amma da bai yi ba da shine abun da yafi sai zama an bashi lada sakamakon kin yin da rashin yi to na daga cikin abun da malai lissafa na waɗannan makaruhai wa ilai assalamu alaikum warahmatullahi آمين يا رب